الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قواتن قياواتن المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مرن مكة زوا مدينة نده هكرا دبو تيادة تليهدو دا أربعين دشدا wanda ya zo daidai da ashirin ga watan bakwai a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da hudu wannan shi ne kasa ɗinmu na casa'in da ɗaya daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la'ilaha illallahu ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad bin sa'id ibn raslan hafizahullahu fi sirri wal alaniya idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a babi na ƙarshe a wannan littafi babin da ke magana akan falala da romo da mazar ƙwaila da alherin wannan kalma ta la ilaha illallah hadisinmu na ƙarshe da muka karanta wanda kusan sati ɗaya ko da wasu kwanaki ba mu dawo karatu ba saboda na yi ‘yan tafiye-tafiye sannan kuma ruwan sama ya zo wancan satin ya hana mu karatu a shine hadisin abu zarar ligifari da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa babu wani bawa da zai ce la ilaha illallah sannan ya mutu akan wannan kalma face sai ya shiga aljanna abu zarar gifari ya tambayi annabi ya ce ko da ya yi zina ya yi sata annabi ya ce ko da ya yi zina ya yi sata abu zarar ya sake tambayar manzan allah ko da ya yi zina ya yi sata manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa abu zar ko da ya yi zina ko da ya yi sata har suka yi turmi uku daga ƙarshe manza Allah ya ce ala ragami an fi abi zarrin ko da ran abu zar zai fita ko da bakin ciki zai kashe abu zar dai wannan mutumin zai shiga aljanna wanda wannan yana nuna mana irin alherin la ilaha illallah da yadda take rugurguza zunubai da yadda take wargaza saƙo da yadda take fatattaka mummunar makomar mutum idan ya mutu a kanta da izinin Allah wannan shine dalilin da ya sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muka karanta a baya cewa ya zo yana yi wa baffan shi Abu Talib kokarin ya furta wannan kalma cewa in ya mutu a kanta zai tsaya masa a gobe kiyama domin za ta rusa duk abin da Abu Talib ya aikata a cikin kafirci in dai ya mutu da ita duk abin da ya yi na kafirci zai ruguje na fata an fahimta zai rushe sannan daga ƙarshe zai shiga aljanna wannan shi ne ƙoƙarin da manzan Allah ya yi amma ina su utubatu su abu jahal su umayya suka tsira tsayin daka sanda suka ga ya mutu akan kalmar kafirci ba su yadda ya furta wannan kalma ta ainihin wato shahada ba har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce zan ci gaba da nema maka gafara la astaghfiranna laka zan ci gaba da nema maka gafara malam unha anka matukar ba a hana na haka a kanka ba an gane magana da kyau ko shi yasa daga ƙarshe Allah ya saukar da aya ma kana lin nabi ko wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulul qurba har zuwa ƙarshen aya bai dace ga annabi ba da wanda suke muminai su nema wa mushrikai gafara ko da kwa mutanen kusa da su ne ko danginka ne na jini matukar bai mutu akan kalmar shahada ba to babu kai babu shi wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la'awahun halimun Allah ya ce addu'ar da annabi Ibrahim ta neman gafara da ya ga babansa bai kasance ba face saboda alkawarin da ya yi ina fata an fahimta domin a cikin suratu taha ko suratu maryam in ban manta ba annabi Ibrahim sun yi gwagwarmaya da mahaifinsa har mahaifin yake cewa la illam tantahi la arjumannaka kaga idan baka daina wa'azin nan ba kaga in baka daina cewa la ilaha illallah nan ba la arjumannaka wallahi sai na sa an jajjefe ka wahjurni maliya ka kaurace min da nisa bana son ganin ka na fata an fahimci magana wahjurni maliya to shine anan annabi Ibrahim yake gaya babansa kan cewa wallahi zan ci gaba da nema ma gafara a gurin Allah har zuwa lokacin da Allah zai yafe maka yace innahu kana bi hafiya saboda Allah yana jin magana na Allah yana sauraro na dan haka zan ci gaba da nema masa gafara to shine annabi ya cika annabi Ibrahim ya cika wannan alkawari amma daga karshe Allah ya ce ba zai karbi wannan gafara da yake nema babansa ba na fata an gane saboda me saboda bai mutu akan kalmar shahada ba dan haka dai babban alherin wannan kalma mutuwa akanta yana ruguza duk abin da ɗan adam ya aikata a rayuwar shi mummuna yana fatattaka duk wata mummunar makoma da ɗan adam ke ƙoƙarin faɗawa Allah zai rusa ta da izinin Allah ina fata an gane Allah shiryar da mu don haka yau za mu tashi hadisin sa'ad ɗan abi waqas wa an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'awatu dhunnuni إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم النيسابوري والضياء المقدسي كينا وابن أبي الدنيا في كتاب الفرج وصححه الألباني رحمهم الله تبارك وتعالى جميعا الله يجيكم waɗannan jigajigai waɗannan jibal min jibalin rawasi Allah madaukakin sarki haɗa mu da su a aljanna hadisi daga sa'adu dan abi waqas wannan sahabi waliyin Allah ne jama'a shine wanda wani wani wani ya mar ƙarya ya mar kage shi kuma ya mara addu'a ya ce in ƙarya yake Allah ya kama shi da waɗannan abubuwan guda uku lokacin ya yi gwamna a zamanin sayyidina umar to sai wani sayyidina umar ya je yana ran gadi yana zagayawa yana tambayar mutane yaya halin gwamnonin da ya naɗa musu kowa sai ya ce sa'adu Allah ya masa albarka sa'adu bawan Allah ne sa'adu gwamnan arziki ne sai aka samu wani munafiki ya miƙe ya gaya wa sayyidina umar maganganu na banza akan sa'adu ɗan abi waqas to bai sani ba a he sa'adu mujabud da'awa ne in ya tsine maka albarka zai wahala ka yi albarka har ka mutu shi haka Allah ya yi shi shi yasa wallahi tallahi ku guji ku guji sukar mutanen kirki ba ku san su da ubangiji ba ba ku san meye matsayinsu a gurin Allah ba wannan sahabi sa'adu wannan mutum ya miƙe ce sa'adu bai fitowa sallah sa'adu baya sauraron talakawa sa'adu rago ne a filin daga sa'adu ɗan san duniya ne sai kwanta ya tabacci a gida ba ruwan shi da al'amarin talakawa eh waɗannan maganganu Umar ya kira Sa'adu ya ce kai kuma ya haka ya ce me ya faru ya amiral mu'minina ya ce na je jama'ar ka sun yi complain gashi gashi gashi gashi abin da kake musu ya ce wallahi ba haka bane ya ce ya za ka ce ba haka ba bayan na je ya ce to amma ya amiral mu'minina mutane da yawa suka faɗi wannan ko mutum ɗaya ya ce mutum ɗaya ne ya faɗa gaskiya ba wata ne da yawa ya ce to ya za a rinjayar da maganar mutum kwaya ɗaya akan maganar dubunnan mutane ya ce to amma tun da ya faɗi wannan ba matsala ka je ka ƙara bincike in an tabbatar da abubuwan da ya zarge ni to a hukunta ni idan ba a tabbatar ba to ni kuma zan ja Allah ya isa ba shi kenan ba shi kenan sai na umar ya je ya gama bincike ya tabbatar da maganar mutumin nan ƙarya ne ya kira sa'adu ya bashi hakuri cewa lalle wannan maganar da ya faɗa ba gaskiya ba ne ƙarya yake maka sai ya ce to ni ko ba zan yafe ba ya ce don haka zan yi addu'a guda uku na farko Allah ya haɗa shi da fatara na biyu Allah ya yawaita masa iyalai jama'a ga fatara ga yawan iyali kai ka san bala'i ya samu mutum haka ne ko ba haka ya ce na uku kuma Allah ya jarrabe shi da jarabar mata ya ce wa amirin mumini assalamu alaikum ni na tafi ba na bukatar a kama shi a ɗaure shi a yi masa ba na bukata kawai na gaya wa Allah in ƙarya yake min Allah ya amsa mu wannan addu'o'in a kan shi na rantsi da Allah lokacin da na ga malam daurawa yana cewa muna ba wa mutane haƙuri kar su yi zanga-zanga su jira suna zagin mu suna cewa kuɗi aka ba mu ya ce to ka je ka zage mu in ka zage mu Allah ya isa na rantsi da Allah abin da na tuno kenan addu'ar da sa'adu dan abi wa kasu yayi akan wanda ya masa zargi na fata an fahimci magana wallahi ita na tuno akan waɗanda suke irin waɗannan maganganu wannan yaron da ya tuba wanda ya ce a kifo limamai daga kan mimbari ai da ma ku yi haƙuri da mu waɗannan satuttukan ko wallahi rabin karatun irin wannan matsalolin za mu dinga taɓowa musamman in mun zo wata gaba wani daga cikin 'yan uwa yake gaya min cewa ya yi sallah a wasu masallacin juma'a wani limami yana fure hutuba sai ya ji limamin yana cewa wai wani yaro yana cewa idan limamai sun hau mimbari suna cewa jama'a kan su zanga-zanga a kifo su limamin na ya ce allah ya tsine mishi albarka maza-maza sai aka ce da akaramakallah wallahi ya tuba ya tuba ya bari ya janye sai ce to shi bai san ya janye ba shi kenan to Allah ya shirye mu gaba ɗaya Allah ya fi masa shi wanda yake ban labarin da ke ya san me yake sai ya ce min wallahi malam sai na gane a ke yaron nan Allah ya taimake shi yayi sa'a ya ce a ce yanzu manyan malamai da suke da kusanci da ubangiji baka san alakar wani malamin da Allah ba haka ne ko ba haka ba yanzu irin hidimar da malam daurawa yake wa addini ka san matsayinsa a gurin ubangiji irin hidimar da Mansur Sokoto yake wa addinin Allah mutumin nan yayi rubuce-rubuce in ka je kana karanta littafansa zaka gane wannan bawan Allah ya masa kwanya da baiwar karantar da addini ka yadda wannan ya tsine ma albarka anya ba za ka lalace ba kuwa baka san wallahi matsayinsa a gurin Allah ba don haka wannan bawan Allah marawaicin hadisi ya ce na rantse da Allah ina nan a raye sanda Allah ya jarrabu wannan mutumin da duk abubuwan da sa'adu ya roƙa masa Allah ya masa tsawon rayuwa ya masa yawan iyali ya haɗa shi da fatara gari na wayewa ‘ya'ya za su kewaye sun fi talatin zuwa arba'in suna baba a bamu na koko kuma ba shi da kwandala. ya ce a nan ne na ga haƙiƙanin addu'o'in waliyan Allah to wallahi ku yi hankali da taɓa mutuncin masu mutunci akwai wani abu da ya faru akwai wani bawan Allah ba zan faɗi suna ba kuma ba zan faɗi location ba ba zan faɗi kuma abu ba amma zan ba da misali saboda ba na so wata ƙura ta tashi in ne magana kwanan nan a cikin satin da ya wuce ya fito ya ci mutuncin wani malami ya zazzage shi akan wata magana da ya wanda shi wannan mutumin da ya wannan maganar bai san hakikanin me ya faru ba wannan malamin ya waɗannan maganganu ya hau kan aka kafa mar kyamara ya zazzagi wannan malami sai gahi ba a yi sati biyu mai kyau ba Allah ya haɗa shi da daidai da shi suka yi ma dukan tsiya na batta a rufe in ka buɗe ta kuma kai ka jiyo ba ruwana iya nan na tsaya ni to wallahi ba mun da muke faɗa muku ba son zuciya ba ne da muke cewa kar a fita a yi wannan abun ɗazun nan kwamanda ya tura mana wani bidiyo a grup ɗinmu na sudan ba nan na faɗa muku za ka iya tafiyar kilomita kusan biyar a sudan baka ga ko tsuntsu ba kwamanda ka gaskata da ka ga wannan bidiyon ko ba gaskata ba dama can ka gaskata walakin li yadima inna kalbi wallahi sai ga kwamanda ya dora mana wani bidiyo akan group dinmu wasu mayin Allah suna tafiya akan mashin layi ne malam iya tsawon ka baka ganin komai gidajen gaba ɗaya in ban da ramukan bullet na rantse da Allah babu babu komai a cikin gidajen ramukan bullet ne kawai a jikin gidajen inda aka harbi kai Allah ne kaɗai ya san gawawakin da aka kwasa a waɗannan guraren wannan fitinar muke ce kuma kun san akan me suka da wannan zanga-zangar akan tsadar biredi burodi amma yanzu banda wanda suka mutu da wanda aka raunata da wanda aka ƙona wa shaguna ba a san adadin waɗanda suka higa bala'i suka bar gidajensu ba ko shekaran jiya ina jin wani kafar yaɗa labarai tana cewa wata ƙasa ta karɓi sama da miliyan goma 'yan gudun hijira daga sudan mutum miliyan goma sun bar gidajensu wani ya gudu 'ya'yansa ma bai san ina suke ba ba ta ɗansa yake ba ko ta mamansa ko ta baban shi ba ku san fitina ba ne ku je ku tambayi mutanen barno ku san menene fitina da bala'i an shiryo da sisa ana so a wargaza ƙasar nan a kan wannan abun na rantse da Allah ko za ka harbe ni baka isa ka hana ni yin magana ba in muka mutu ko a gane me muke gaya muku ai za ku zo ku same mu a lahira ai amma ka hana ni magana baka isa ba wallahi Hasanul Basri yace idza aqbalatil fitnatu arafa hal ulama'u idan fitina ta tinkari al'umma malamai ke gane ta ya ce wa idha adbarat arafa hal juhal wal awamu sai ta zo ta yi raga-raga da kowa sannan sai jahilai su gane sannan awam sauran waɗanda mutane ba masu ilimi ba sai su gane karanta hasanul basari ya faɗi wannan magana idan ta tunkaro masu ilimi na Allah al'ulama arrabbaniyun sai Allah ya tsinka da su wannan fitinar fa akwai bala'i a cikinta ku yi ƙoƙari a danne ta kar ta faru amma jahili hai wallahi ba mu yadda ba ƙarya ne an zalunce mu gaskiya ne an zalunce ku to dama ba ya ce ba a zalunce ku ba gaya mun wanda ya ce ba a zalunce ku ba sai an yi raga-raga da komai sai su gane kai ashe da haƙuri muka yi aka ba a hankali aka warware matsalar da ya fi ba son zuciya muke gaya muku ba yo me muka tara a duniyar da har muke haki har muke tsoron barinta na rantse da Allah muna iyakacin kokari wajen shiryawa tsakaninmu da ubangiji ko ba muna yi wa Allah haka dan mu nuna jarumtar mu ba a'a wallahi muna faɗa ne dan Allah ya cika mana burin mu idan mun tahi mutuwa mu mutu yan aljanna amma ba wai alfahari muke wa Allah ba baka isa ka buga ka buga ka bugi kirji wa Allah ba haka ne ko ba haka ba baka isa ba ba a bugawa Allah kirji ka ce kai ka isa ko yanzu mutuwa ta zo ba haka muke nufi ba amma muna faɗa ne dan Allah ya amsa abin da muke ambatawa cewa mu yi kyakkyawan ƙarshe so ba abin da muka tara wanda muke tsoron barin duniya wallahi ba abin da na ajiye na rantse da Allah daga ganin nan duk abin da nake da shi a yau na rantse da Allah na ga dama a daren nan sai in watsa ya watse ya wuce kike da magana ta kare to kar ku ɗauka cewa wata duniya muka tara wai ba ma wai wai shi yasa ba ma so a yi zanga zanga kaza kaza kaza ba abin da muka tara wanda zai sa mu yi mun ji tsoron mutuwa wallahi babu shi musamman a ce yau inda Allah zai tsinka yadda ni cewa in na mutu yau dan aljanna ne wallahi ba zan ƙara samu ku karatun nan ba jama'a haka ne ko ba haka ba Allah zan ce a yanke himinti talatin ya isa haka ni na tafi lahira na tafi aljanna Allah sai in tashi kawai in ce salamu alaikum he kun zo amin amin to amma mutuwa baka sanya za ta zo maka ba shi yasa kai fatan cikawa da imani shine babba shine saboda haka dai kun ji waye sa'adu yanzu karisin sa zamu karanta sa'adu yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yace da'awati dhinnuni addu'ar dhinnun iz da'a biha wa huwa fi batnil huti lokacin da ya roki Allah da ita a lokacin yana cikin cikin kifi cewa yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina la ilaha illa anta babu abin bauta bisa cancanta da dacewa sai kai ya Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimina Allah na zalunci kaina kaga anan babu abin da annabi Yunus zai roki Allah jinjina wa Allah yayi sannan ya nuna wa Allah shi ba komai bane haka ne ko ba haka ba ya jinjina wa Allah ya nuna wa Allah shi ba komai ba ne la ilaha illa anta Allah ba wanda ya cancanta a bautawa sai kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimina ya Allah ni na zalunci kaina ina ma'anar wannan shine ka yafe min zaluntar kaina da nayi sannan kuma ka fitar da ni daga bala'in da na fada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya karanta sai ya ce lam yad'u biha rajulun muslimun babu mutumin da zai karanta wannan addu'ar musulmi fi shay'in qattu a duk wani abu qattin nan kullu kutiya duk wata matsala duk bala'i duk masifa fi shay'in qattu in ka ji balarabi ya ce ma qattu ma'ana komai ko menene ka roƙi Allah ka karanta wannan ka ce Allah fitar da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illa stajaba Allahu lahu face sai Allah ya amsa maka ya fitar da kai daga ciki waɗannan addu'o'i mun sha faɗa mu mun sha karantawa amma ba a ɗauka ne a ce a aiwatar wani ma kana faɗa yana ganin abin kamar ba haka bane kuma ita addu'a ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati in za ka yi addu'a dole sai ka sami yaƙini in ba ka da yaƙini ko kai ba za ta ci wallahi baka ji tarihin wani waliyi da wani muridi ba wani waliyi ne ya ba wani muridi addu'a ita masa wannan addu'ar kana karanta ta in ka zo teku kawai ka hau kan ruwa za ka tafi kawai ba ka da matsatar kwale-kwale ko jirgin ruwa ya ce Allah akar makalla ya ce kwarai da gaske to muridi akwai yaƙini shehi kuma ba yaƙini wallahi muridin nan sai rike addu'an nan gam ya yarda ya amince ya sakankance da ita wata rana sai tafiya ta kama muridi da shehu kuma tafiyar za a je a hau jirgin zuwa a tsallaka ana zuwa sai aka samu jirgin dama sau ɗaya ke zuwa a wuni idan ya zo ka sake har ya tahi ya koma to sai kuma gobe da safe ana zuwa sai aka ce shi yanzu nan jirka ga can kai can ya kusa kulewa jirgi ya tashi ya ce haka aka ce waiwa ya kalli muridi ya ce to sai mu haƙura sai mu koma gida sai gobe har sun zuwa sai muridin ya ce yawwa a karama kalla ai na tuna da wani abu ya ce ka tuna bara akwai addu'ar da ka ba mu ka ce in ka zo kana karanta ta ka taka ruwa ɗalab-ɗalab ba ka da matsala ka haye za ka haye ya ce e lalle an yi haka ya ce a to ai aka rama kalla karanta mana kawai mu haye ko kuma ka karanta ta haka nima in karanta ta kaga kawai sai mu tafi karshenta ma muka falle a guda za mu kamo jirgin ruwan shehi sai ya tsaya yana nazari ya ce a'a ina ga dai mu bari sai gobe ya ce a haba malam banda magana sai gobe ka ga addu'a muna da ita kuma mu jira sai gobe da safe ƙarshe dai shehi ya ja da muridi girma ya faɗi haka dai ko ba haka ba ya yi shiru kuma ya san akwai matsala shi ba shi da yaƙini shi kuma muridin nan ya rike abin da gaske wallahi kawai he suka dawo bakin ruwa muridi kawai yana karanta addu'a malam usman yana takawa sai tafiya he ga he dalab dalab dalab akan teku to shehi da ya ga muridi ya ce to ko dai abin da gaske ne ne kam ya ce kai shi ba bari ya karanta wallahi kawai shi ma sai ya karanta yana karantawa step ɗin farko sai gashi a tsakiyar teku yana kiran habu wallahi ƙarshe dai malam muridin nan ne ya zo ya jawo shi a ruwa ya riƙe shi ya ta albarkacinsa ya haye da shi saboda ba ya ƙini in an karanta ma aka ce daga manzan Allah ne kawai ka sallama ka yarda zuciyarka ta buɗe abin ya shiga ka fara aiki kawai ba ku ji salasatu na farin ba mutane uku da suka zo awa humul mabitu karantarya da salihina sun taso dokar jeji hadiri waye waye suka ga ruwa zai musu duka ga dare yayi suka nemi kogo suka shiga suna shiga kawai sai iska ta gangaro da wani maujejen dutse kawai sai zo ya rufe kofa kef ba gurin fita ga ruwa ya ɗauke gari ya waye amma babu hanyar fita ɗaya daga cikinsu sai ya ya ce ba abin da zai fitar da ku illa ku roƙi Allah da wani babban aiki da kuka san dan Allah kuka yi babu shirka babu riya tsakaninka da Allah kai to anan za ka samu mafitar wannan abun ya ce wallahi in muka yi addu'a da wannan Allah sai ya buɗe mana kofa kaga daga nan fa an shiga jarabawa kowa a nan ne hunalika tuliyal mu'minuna kenan wa zulzilu zilzalan shadida a nan ne aka jarrabi muminai aka girgiza su girgizawa mai tsanani to a nan ne fa kowa ya gwada wato limit da ƙarfin imaninsa da Allah da ƙarfin yinsa tsakaninsa da Allah kowa a nan ya jarraba Allah ka sa mu ci jarrabawa idan ka jarrabe mu ya Allah wannan ya faɗi abin da ya yi wa Allah cewa ya yi kaza in dan shi ya yi Allah buɗe mana ƙofa sai ƙofa ta buɗe amma ba damar fita sai ce to ni na gama Allah ya karɓi addu'a ta iya gwargwadon abin da na roƙa ya yi mu saura kaiwa ne kawai sai ja baya dan Allah ka kwatanta idan kai ne aka ce saura kai me za ka tuno wanda kana da tabbaci da yaƙinin cewa wannan abun babu sofanan shaidan ko shirka a cikin sakoriya tsantsar dan Allah ka yi shi me za ka tuno wannan shi ma aka bashi ya yi addu'a ya ce ya Allah na yi kaza na yi kaza in dan kai ne Allah fitar da mu sai kofa ta ƙara dutse ƙara kaucewa amma har yanzu in ka cusa kanka ba ba zai fita ba sai na ƙarshe shi ma ya yi yana yi kawai sai dutse ya janye gaba ɗaya annabi ya ce fakharaju yamshuna sai ga su kawai sun fita kawai sun kama hanya suna tafiya su kuma a nan ne za ka gane cewa ashe kai ɗin nan ba ƙaramin matsayi kake da shi a gurin Allah ba haka dai ko ba haka ba to amma wallahi ina gaya muku wallahi tallahi in muna so Allah ya mana wannan to lallai sai mun shirya tsakaninmu da Allah tabbas muna buƙatar shiri tsakaninmu da Ubangiji wannan shine gaskiyar magana shiri na musamman shiri na haƙiƙa shirin imani da takawa da tawakkali ga Ubangiji ai na karanta muku a baya hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa nan gaba kafin tashin duniya akwai wasu mutane mutum dubu saba'in da za su yaƙi wani gari wanda rabin garin yana gaɓar teku rabin garin yana ina yana, kan doron ƙasa idan suka zo annabi muhammadu ya ce babu takobi babu mashi ba bindiga ba bom ba komai abinda za su yi su ce la ilaha illallah allahu akbar annabi ya ce rabin garin gaba ɗaya zai zaftare ya fada cikin teku idan suka sake cewa la ilaha illallah wallahu akbar rabin garin da yake kan tudu shi ma zai zube yadda ka san biskit haka zai rozaye gaba ɗaya shin kuna jin idan la ilaha illallahun su ba ta cikin zuciyar da gaske in za su yi ɗari garin zai rushe ba zai rushe ba wanda malamai sun ta tattauna a kan wannan gari ne wannan wasu ce garin ruwan turawa ne wasu ce garin ruwan isra'ila da munafukai da yahudawa wasu kuma suka ce kustantiniya me kustantiniya shine irin kasashen jordan me sunan garin erdogan din nan toki ko toki turkiya waɗannan guraren ne ala ayi halin gari ne na kafirai gari ne na waɗanda ba sa kan addinin Allah ya sa ma za a yaƙe su ina fata an gane don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce babu wanda zai karanta wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina illa istajaba Allah lahu manzon Allah ya ce face sai Allah ya karba masa wanda wannan aya ta zo a cikin suratul anbiya'i aya ta ainihin wato saba'in da uku na fata an fahimta ko 83 tun kafin daga kan 83 da Allah madaukakin sarki yace wa ayyuba izna da rabbahu ka tuna da annabi ayyuba lokacin da ya kira ubangijinsa anni masani yadurru wa anta arhamur rahimina Allah ka ka ka ka ka, ka jarrabe ni da cuta ka jarrabe ni da rashin lafiya wa anta arhamur rahimina Allah kai ne wan kafi kowa yi wa mutane rahama da kyauta da alheri kafi kowa yayi matsala da damuwa na rantse da Allah matsalar da muke ciki ta Najeriya da wannan rigingimu da muna da yaƙini da ubangiji haksalin yaƙini wallahi tallahi yadda Allah bai tozarta na farko ba ba zai tozarta mu ba haka ne ko ba haka ba amma matsalar shi ne har yanzu ba mu yarda da Allah ba yanzu hatta maganganunmu da muke na cewa shugabanni su kawo sauki shugabanni su sassauto shugabanni su yi kaza amma kuna ina so ku gane idan ubangiji bai ga damar saukin nan ya samu ba ko sun sassauto za a samu saukin na rantse da Allah ba za a samu ba so ka fara yaƙini cewa Allah ne kaɗai mai iya kawo mana sauki sama da kowa wallahi su sai dai su zamanto sababi kuma wannan abun ma da ya same mu ai Allah ne ya kaddara mana shi su kuma suka zama sababin kaddarar haka ne ko ba haka ba domin dama daga cikin kaddara akwai ta sharri akwai ta menene to dama galibin mutane ina so ku gane mafi yawancin mutane sun yarda da kaddara alheri amma ba su yarda da ta mai ba ta sharri ba yasa Allah yake cewa innal insana khuliqa halu'a idza massahu alkhairu idza massahu alsharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'an Allah yace illal musallina Allah yace innal insana kaga dan adam da kake ganin sa khuliqa halu'a mun halitce shi dan dan bankama da babakere ne idza massahu sharru idan sharri ya samu dan adam jazu'an sai dinga raki ya dinga kururutu an mun kaza an mun kaza an mun kaza an mun kaza ya dinga kuroroto ya dinga zagin wanda suka sabbaba mar wannan fitinar ba zai koma ga Allah ba idza massahu sharru jazua Allah ya ce wa idza massahu alkhairu in ku alheri ya same shi manu'a sai gum ya hada kowa ma alherin da ya same shi Allah ya ce illal musallina wanda ba su da wannan ɗabi'ar shine asalin masallata na gaskiya masu yi dan Allah Allah ya sa mu cikin su amin karanta suratul fajri wal fajri wal layalin ashir wal shaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات الإماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد سي الله يتي فأما الإنسان أما كاغر أن أدم إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه idan Allah ya jarrabu ɗan adam ya karrama shi ya masa ni'ima fa yaqulu rabbi akramani sai ce Allah ka karrama ni Allah na gode Allah na ji daɗi Allah kaza yayi ta ni'ima yayi ta bankama yana nuna shi fa Allah ya mar kaza ya mar kaza sai Allah ya juya magana yace wa amma idza mabtalahu amma da Allah zai jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu sai Allah ya takaita mar arziki ya jarrabe shi da masifa fa yaqulu rabbi ahana sai Allah sai dan adam ka dina Allah ka wulakanta ni ni yanzu ka garin nan yanzu shi kenan ba zan zauna lafiya ba a garin nan yanzu kenan ba za a mana kaza ba yanzu ba za a ba mu kaza ba yanzu ba za a yi mana kaza ba haka dan adam yake to shine Allah yake ba mu labari ya ce wa ayyuba tuna da annabi ayyub ya kai annabi muhammadu sallallahu alaika wa alika wa sallam wa ayyub da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa anni masaniya burru Allah kai ka sarrabe ni da cuta kai ka jarrabe ni da rashin lafiya wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mai yi wa mutane rahama Allah kai mana rahama Allah ka kawo mana sauki kaji abin da annabawa suke yi kenan in bala'i ya same su gurin Allah suke komawa domin wallahi a can maganin matsalar take duk wani wanda zai ma magani ƙarya ne wallahi yanzu ba gashi ba duk kwarorotan da ake yanzu abin da za su iya yi shine su ba ku shinkafa tirela talatin ko ashirin yanzu dan Allah idan aka kawo tirela ashirin je ka da fari kafin gari yawa za ka ji labarin an rabar da ita wala ba ko labari ba za ka ji ba to dan Allah ɗauki tirela ashirin ɗin shiga da ita Kano a kundila za ka neme ta ka rasa balantana a tafi jakara balantana a tafi kurmi haka ne ko ba haka ba balantana a je sabon gari to bar wannan a je cikin kano an gama da kano local government ɗin kano guda nawa ne guda arba'in da ɗaya ne da hudu sorry na rantse da allah trailer a hiri in ka kai ta ɗaya daga cikin local government ɗin kano ba abin da za su tsina musu jama'a haka ne ko ba haka ba ga lokal gamman ɗinmu nan ajingi asalin mahaifata mahaifar ubana da uwata gaba ɗaya population na ajingi aƙalla ya kai kusan sama da mutum dubu talatin zuwa dubu ashirin da biyar o the about a tsakanin wannan da Allah ka kai trailer ashirin garin da yake da mutum dubu goma ko dubu ashirin da Allah mutum nawa za su samu buhu buhu tirelan ma buhu nawa ne gaba ɗaya so don haka ku nemi sauƙi gurin wa gurin Allah ba za mu daina gaya muku wannan ba na rantse da Allah da in haɗa ka alaƙa da gwamnati gara in haɗa ka alaƙa da waye da Allah ni dai na yarda da wannan in kai baka yarda ba oho amma ni dai da haka na yi imani da nuna ma cewa gwamnati ne maganin matsalarka gara in ce ma Allah ne maganin matsalarka ni dai na yarda da wannan madalla so saboda haka su sababi ne na fadawar mu fitina amma Allah ya jarrabe mu da waɗannan masifu jama'a su sababi ne babu wani abin da bahi da sababi wa atainahu min kulli shay'in sababa to su ne su sababi ne amma asalin rigimar tsakaninmu ne da ubangijinmu mun kauce ne ya jarrabe mu shine kawai kuma na faɗa da kake cewa muslim muslim Allah ya saka wa malam sani dingir ya ce ka faɗa kai za ka gamu da Allah domin ka danganta basifar duniya cewa musulunci ne jawo mata duk wanda ya ce kun ga muslim muslim ɗin to abin da yake cewa shine kun ga abin da addinin musuluncin ya jawo mana kaga ya danganta mummunan abu zuwa ga addinin Allah haka ne ko ba haka ba na rantse da Allah ni ban yadda musulunci zai jawo min fitina ba duniya ta da lahira ta ni ban yadda ba akwai abin da muka kalla bisa kyakkyawar niyya muka ce a yi wannan abin saboda ba mu yadda mu barar da addininmu ba kuma na rantse da Allah ko yanzu mun yi nasara daga cikin nasarar shine kafiran ƙasar nan sun yarda cewa ba su isa su taso da wata guguwa su kayar da addinin Allah ba to wannan kadai ni na ji daɗi da Allah ya nuna mana haka a Najeriya suka gane haka ai yanzu ma ajandar ruguza malamai ba wani abu bane sun gano cewa sun gano cewa ba yadda za a yi a kafa shugabanci a ƙasar nan sai da yawun suwaye to bari a rugurguza mutuncinsu a ragargaza future ɗinsu shikenan sai su ci karansu ba babbaka wallahi idan wannan abin ya faru sai mutane sun gane kuskurensu Allah ya hana shi faruwa jazakumullahu khairan amin amma ina so kusan wannan ita ne ajandar sun gama yarda cewa lallai wannan abin ya nuna malamai musamman na arewacin Najeriya suna da tasiri wajen kafa gwamnati to kwa in haka ne duk ranar da malaman nan suka waye suka ce Professor Sani Umar Rijiyar Lemo tsaya takara zai ci ko ba zai ci ba wannan shi suke tsoro ku ne ba ku gane ba mu mun gano abin don haka tun da haka ne to me za a yi a rugurguza darajar masu da'awa ta yadda zai zama ba su da bakin magana shi kenan sai su zo wanda suka ga dama su nada wanda suka ga dama su sauke wa ya aballahu illa an yutimma nurahu Allah ya ki sai haskensa ya cika wallahi ولو كره الكافرون والمنافقون والظالمون والمتزندقون da su isa ba in Allah da Allah ba zai ba su nasara ba na fata ana fahimtar magana to shine Allah madaukakin sarki yace fakashab fastajabna lahu sai muka amsa wa annabi ayyub fakashabna ma bihi min durrin muka yaye masa matsalarsa da damuwarsa da rahin lafiyarsa wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina Allah ya ce muka bahi iyalansa sannan muka yi masa rahama daga gurinmu wa zikira lil abidina kuma sannan ya zamanto abin tunawa ga dukkanin masu ibada sai Allah ya ce wa Isma'ila da kuma annabi Isma'il wa Idrisa da annabi Idris wa zalkiful da kuma zalkifulu kullan kullum mina sabiri ne dukkansu suna daga cikin bayin Allah masu haƙuri sai Allah ya ce wa adakhallahu fi rahmatina innahum mina salihina mun shigar da waɗannan dandazan annabawa cikin rahamar mu domin dukkansu mutanen arziki ne sai Allah ya ce wa zannuni idh dhahaba mughadiban tinada zannuni shine annabi Yunus ma'abocin kifi shine zannuni da ainihin wato larabci ina fata an fahimta ma'ana wanda kifi ta haɗi iz zahaba mughadiban lokacin da ya tafi a cikin fushi kamar yadda kissa ta faru mun sha faɗa muku cewa ya je wa'azi ne sai mutane suka yi sauraron sa garin da ya je wa'azi wanda Allah ya tura shi sai an haura jirgin ruwa ya je yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi amma aka ki a fahimce shi sai ya fushi ya ce amma daina wa'azin na ma bar garin ma kawai sai ya abin nan ka san a cikin annabawa akwai masu zuciya yanzu irin annabi Musa an taba tura mar mala'ika ya zabga mar mari sanda idan sai ya fita annabi Musa yana da zuciya komanda Allah mala'ika ne yazo yace masa zai mutu to kai mutuwa wasa ne yazo yace Allah turo ni dauki ranka da annabi Musa ya kwance kwance ya gaura mishi mari malam sai ga idan mala'ika ya tsalle tal wannan hadisin ingantacce ne karka ji shi kamar almara annabi ne ya bada labari ina fata kun fahimci magana daga cikin kuma abin nan shika-shikan imani da annabi Muhammadu shine wa tasdiquhu fima akhbara duk abin da annabi ya bada labari ka gaskata da shi kar ka dauke shi almara ko tatsuniya da gaske ne yadda annabi ya faɗa haka ya faru to shine wannan mala'ika ya dauki idan ya tafi gurin Allah ya ce ya Allah ka tura ni gurin wanda bai san mutuwa dan haka Allah ka tura ni gurin wani a to kai mari har da fitar ido ai akwai matsala ai ina fata an fahimci magana to shine yace ka koma ka gaya wa annabi Musa duk shekarun da yake bukata mu kara mar za mu kara mar amma dai in suka kare zai mutu in kuma ya yadda to lokacin sa yayi karshe dai da aka koma annabi Musa yace yanzu ko shekara nawa aka kara min za su kare kuma zan tafi lahira yace yace kawai mu tafi kenan kawai aka tafi ba shi kenan ba to don haka cikin annabawa akwai waɗanda suke da zuciya to shine annabi yunus shi ma ya fusata ya zuciya ya ce ba za a yi wa'azin ba ma ce ku je ku duk allah ya turo bala'i ma duk ya hallaka ku baka ji annabi nuhu abin da ya ce ba rabbi gifirli wa liwalidayya wa liman dakhala bayti mu'minan wal mu'mina wa yace wala tazidiz zalimina eh illa tabara Allah ka rugurguza su Allah ka tsine musu ya zazzage su gaba ɗaya babban ka musu zagi ya yi gaba abin shi ka karanta suratul nuhi ka sha labari to a cikin annaba akwai waɗannan yasa ranar kiyama idan aka zo neman ceto gurinsu ya su ce a'a sun yi wa Allah laifi daga ciki annabi nuhu zai ce a'a shi ya yi wa kafiransa miyagun addu'o'i da aka tura shi wa'azi yayyayyayyayi fa ma amana ma'ahu illa qalil falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina aman Allah ya ce san da yake kara dubu ba hamsin a cikinsu amma ya ce daga ƙarshe waɗanda suka yi iman da shi ‘yan ƙalilan ne da haka annabi nuhu daga ƙarshe ya musu miyagun addu'o'i kawai ya tafi to idan aka je gurinsa neman ceto ya ce kaga waɗannan addu'o'in da ne miyagu na san Allah bai ji daɗinsu ba ina jin kunyar in je gurin Allah in ce ya ba mu ceton al'umma alhalin na san nayi wannan laifin ina fata an fahimta karanta bukhari so saboda haka cikin annaba akwai wannan dan haka sai shi ma ya gudu to shine da ya hau jirgin ruwa shine matsalar ta same shi me matsalar ta same shi shine wasu ayoyi sun nuna jirgin ne ya kife da shi kifi ya haɗiye shi ga kuma ruwa ga kuma dare don haka zulumatin ba'adu ha fauka ba'adin ko fi zulmatin talata cikin duhu guda uku duhun ruwa duhun cikin kifi duhun dare wasu ayoyi kuma da wasu ruwayo suka nuna ƙuri'a aka yi an hau jirgin ruwan ne sai ya yawa sai zama ɗayan biyu ko dai a rage mutum biyu mutum ɗari biyu su tsira ko kuma a dalilin mutum biyun nan in ba su ragu ba ina fata an gane duk gaba ɗaya jirgin ya kife ya dilmiye da kowa to fasaha mafakana minal mudhadina Allah ya ce fal taqama hulhutu wa huwa mulim da aka yi ƙuri'a akan wa zai fada ruwa sai ta fada kan annabi waye annabi Yunus suka ce to he ka tsalle ka fada to lalle za a yi kokawa da ni ko inda ni ne tsakani da Allah jama'a a ce jirgi ya zo an ɗebi jama'a ana ganin jirgin zai kife sai mai tukin jirgi ya ce dole sai mutum biyu sun fita ko mutum uku sai a ce to a yi ƙuri'a a ƙirga adadin mutanen jirgin nan gaba ɗaya mutum ɗari da hamsin sai a ce to ƙwaya uku a sa faɗawa ruwa sauran guda ɗari da arba'in da bakwai a sa zaman cikin ruwa aka ƙuƙulla takardu malam guda hamsin guda ɗari da hamsin aka watsa kowa ya tafi guda ɗaya wannan ya buɗe zaman jirgin ruwa ya yi tsalle ya koma gefe wannan ya buɗe zaman jirgin ruwa ya yi tsalle ya murna ya koma gefe annabi yunus yana buɗewa sai aka ce faɗawa ruwa to ka san kuma ku kaɗan ne in ma ka ƙi faɗawa wallahi za su ci kwikwiye ka ko ba haka bane jama'a su yi allan ka da gawas da kai billahi su jefa ka ba yadda ya iya kawai sai faɗa yana faɗawa ku dama akwai manyan kifin nan masu haɗiye mutane yana ganin ya yi tsalle kawai shi kuma sai buɗe bakinsa kawai haya sai ya higi kawai sai ruwa shi ne falta kama hulhutu wa huwa muli jirgin ruwa ya wuce shi kuma ya faɗa ruwa to shi ne da ya faɗa ruwan sai ya ci gaba da tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala na fata an fahimci magana shi ne Allah ya ce wa zannuni tana da zannun ma'abocin kifi iz zahaba mughadiban lokacin da ya tafi yana cikin fushi fa zanna allan na kadira alaihi sai yana ganin kamar ba mu da ikon kama shi amma ba a ankara ba sai ka kaddara gahi ya fada cikin kifi ya fada cikin ruwa fanada fi zulumati he gahi yana kwala mana kira a cikin duhu me yake cewa Allah ilaha illa anta babu wani abin bauta bisa cancanta da dacewa sai kai ya Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min zalimin Allah na zalunci kaina Allah ka fitar da ni daga wannan bala'in da na fada ina fata an fahimci magana Allah ce fasta damla lahu wa najjaynahu min al-gham sai muka amsa masa muka tseratar da shi daga bala'in da ya fada da bakin ciki sai Allah ya ce to wa kadhalika nunjil mu'minina duk wani mumini da ka sani a duniya idan ya shiga bala'i to da irin wannan addu'ar muke tseratar da shi karatun ya fita ko bai fita ba da haka sai ka riƙe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina to malamai suka ce babban abin da ya jawo wannan addu'a ta samu wannan matsayin shine zuwan menene a cikin ta la ilaha illa shine babu mu dan muna magana akan falalar la ilaha illallah ka dinga tafiya da karatun ana jerawa da kai kar ka yadda wani abu ya escape maka so dalilin da ya sa addu'ar ta samu wannan falalar na annabi Yunus ya karanta Allah ya tseratar da shi kuma Allah ya ce haka nan duk wani mumini da ya shiga bala'i ya kira mu da wannan addu'ar za mu amsa mar falalar da ta jawo haka shine kalimatu la ilaha illallah fi hadhihi du'a kalmar la ilaha illallah da ta zo a cikin addu'a jama'a abin ya fita don haka sai mu riƙe ai na faɗa muku a nan kan mimbarin nan da mimbarin nan na magana da ya faɗa na ce na rantsi da Allah da za mu riƙe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimi mu riƙe hasbunallahu wa ni'mal wakil to ɗayan biyu za ta faru ko dai Allah ya kashe waɗannan matsiyata ya kawo mana wasu ko kuma Allah ya kifar da su akan kujerun ya ɗora wanda za su mana adalci na faɗa wannan ko ban faɗa ba har ma a kalmata na ce wallahi za ka ga yadda ka san mutuwar sauro ka san sauro daga ka zo da shantos ka yi fes hakan nan sai dai ka ga gawakinsu a kafa ko wallahi yadda ka san haka haka Allah zai musu saboda annabi cewa ya babu wani musulmi da zai yi addu'a da wannan kalmar fi shay'in qattu a cikin abu ko menene illa stajaba Allahu lahu fati sai Allah ya amsa masa matsalar mu ta Najeriya tana daga cikin matsaloli ko bata ciki tana ciki yi ne ma matsala mu yanzu da muke fama da ita haka ne ko ba haka ba amma fa kar ku manta duk waɗannan matsalolin da muke fama ina so mu gane wallahi matsalar rashin fahimtar irin waɗannan darussan ita ce kuma matsalar da tafi matsalar da muke ciki domin fitina guda biyu ce akwai fitinar imani akwai fitinar gangan jiki haka ne ko ba haka ba fitina guda biyu ce akwai alfitnatu fil iman Allah ya jarrabi imanin ka to wannan fitinar tafi kowace bala'i to abin da ya damu mutane yau an wayi gari na rantse da Allah da yawa daga cikin mutane ba damuwarsu ne imaninsu da alaƙarsu da Allah ya gyaru ba bukatarsu su samu shinkafa su samu taliya su samu makaroni su samu garin masara su samu kaza komai yayi lebur ko da alaƙarsu da Allah akwai matsala wannan masifa ce na rantsi da Allah ba alheri ba ne mu yarda mu amince cewa babban abin da muka fi damuwa ya gyaru shine alaƙarmu da waye da Allah kuma a nan ne ma warwarewar sauran matsalolinmu na duniya yake haka ne ko ba haka ba a ƙarƙashin gyaruwar alaƙarmu da ubangiji amma wane mugu ne wane azzalimi wane mazinaci wane ɗan luwaɗi wane ɗan kasada wane ɗan mugunta wane ɗan ƙeta wane azzalimi wane ba abin da ya dame mu amma so muke fa tare da waɗannan halayen namu sai Allah ya mana abin da muke so akwai matsala wane mushiriki haka ne ko ba haka ba shirka ga ta nan baja-baja ko ba ma tunanin ma wai mutuwa za ta same mu ɗazin nan ɗazin nan a shago aka ban wani labarin da ya ɗaga min hankali wannan labarin jama'a ya dame ni wallahi har na baro shagon dan direct ba daga gida nake ba daga shagona nake na taho wurin gurin karatu wani mutum ne dan yaro na na shago yace shi ya dauko shi daga mahin shekaran jiya ya kawo shi dab da kasuwar mu sannan ya wuce abin da ya faru shine ce musu yayi shi yanzu Najeriya mata ishe shi ya sai da gidan shi har wayarsa sande komai ya sayar ya kama wa iyalansa haya ya ce su jira shi shi najeriya ta ishe shi yana cewa yaro na manajan shagona yana cewa zan tafi in bar muku garin ma zan tafi in bar muku garin wallahi tallahi yau din nan ya kama hanya ya tafi bauchi daga nan zai wuce lagos daga nan akan zai tafi faransa ɗazu aka dawo da gawar shi yanzu ko jana'iza ba a yi mishi ba na rantse da allah ya yi hatsarin mota ya rasu ya sai da komai da gidan kai ka ce dama an ce sai da komai ya tafi lahira wallahi kwamanda ɗazun nan ina shago manaja na yake ban labari duk komai na siyasiyar har gidan siyasiyar iyalansa ya kama musu haya ya ɗauki ɗan kuɗi da za su ci abinci na 'yan kwanaki kafin ya je ya setilin ya ba su ya kama hanya zai tafi bauchi daga bauchi zai wuce lagos zai tafi faransa neman kuɗi ashe ajalinsa ne bai sani ba a hanyar bauchi suka kwantsama accident yanzu an dawo da gawar shi muna nan yanzu kowa hankalin kowa yanzu a tashe yake baka sani ba ma wala Allah kusa da kabarin ka kake kai baka sani ba baka sani ba ka gyara alakar ka da Allah ita ce babba sauran matsaloli na duniya Allah ya kawo mana saukin su in ba ba su zo da sauki ba idan lahiran mu ta sauki jama'a mun haye ko ba mu haye ba na rantsi da Allah mun haye to amma duk wannan ba shine a gabanmu ba yau Allah ka shiryar da mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa aljanna ta zama komar mu jama'a hadisin mun ɗaya kwaya ɗaya ma karanta saboda bayanai lokaci gaskiya ya kure da haka ina ganin za mu dakata a nan a dai muna sanar da al'umma cewa an dawo karatu dama ruwa ne ya dan hana mu sai yan tafiye-tafiye da muka yi da haka daga yau din nan za mu dora asabar da talata in Allah ya yarda abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara ma cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi da bincike da ni da ku Allah shi yafe mana hadha huwa ma indana wa billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kira mana sallah ko